إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدوم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا برنين دمقرم جمهورية النجاة يومنا ثلاثة 21 ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da biyar cikin littafin fikin sunna na asai da sabik insha Allah darasi na ishirin da biyar insha Allah za mu tashi sabon babi na al-gusul babi na magana da take da alaka da wanka shi ne ya ce alghusl ma'anahu ta'amimul badani bilma gama jiki da ruwa gama jiki da ruwa shine alghusl ko mashru'un kuma wannan abu ne wanda aka shar'anta لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا an kuna cikin halin janaba ku yi tsarki mana ku yi wanka ma'ida ayata 43 yace wa qawluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tadilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta tahurna wa la tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna la yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wannan aya Allah yana maganar cewa wai sa'alunuka azmul mahid kamar ya, ya Muhammad suna ma tambaya suna ma tambaya matsayin mace mai haila ko suna ma tambaya kan saduwa da mace a wurin haila al-mahid wannan da jima'i tare da mace mai haila ƙul huwa adhan gaya musu wannan jini ƙazamta ne a halin da ake jini kusanta wannan wurin wuri mai ƙazamta da haka Allah ya umarni ko hani cewa fa'atadun nisa'il mahid da muku hanin fa'atadun nisa'il mahid ku ƙaurace wa mata a lokacin da suke jini ko wurin jinin haila ma'ana dai saduwa da tafarci dan misali al-mahid ana magana wurin da ana nin kinaya ce ta magana wajen saduwa domin musulunci bai hana ba kusantar mu'amala ta mace mai haila duka jikinta namiji na huda sha'awa a jikin mace mai haila yana iya mu'amala yahudawa ne suka kai su har ma ba sa ci abinci ta mu'amalar su da ta mace mai haila abin nisanta ci kwarai a musulunci gurin almahidi wurin ake wa magana asha take ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan muna haila yana mu'amala dukkan jikin mu amma banda farji wata ruwa ce tsakanin cibiya da gwiwa wata ruwa ce yana ji wani abu akan farji a takaice dai gurin wurin ma'ana saduwa ce aka hana ku kaura cewa mata wurin saduwa a lokacin suka jinin haila Allah ta wala ta karubuna kan kusance su kaga nan naka ce mutum hala kawa naka da kanka kenan sam sam mai hala ba kai ba idan can take kana nesa ba gongo ta ai ba haka ba take ni suna tattata bayanin ma'ana magana kusantar mata a wannan wuri ba hana mu'amala ita sauransu ba kenan kaku kusanci mata a wannan wuri da aka muku hani ake nihi la taqrabuhunna ma'ana fil mahid hatta tahurna sai sun tsarki kenan jinin haila ya kare kuma an yi wanka to baka baka dama komawa mu'amala da wannan wuri yace fa maza ta taharna ɗan mata suka samu tsarki aka yi jini ya kare aka yi wanka fa atuhunna min haythu amarakumullah ku je wa mata ta inda Allah ya muku umarni kenan ta wurin farji ba ta dubara ba magana kenan kuma inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ya san masu tuba kuma ya san masu tsarkaka kenan magana ce ta wanka yake magana akan nan to wannan ayoyi guda biyu da ka iya akwai su maka maka an shar'anta wanka daga cikin ayoyin alkur'ani ya kawo maka wa'annan ayoyi suke tabbatar da ana neman wanka a wani hali an yi magana akan maganar janaba kuma ya kama magana akan magana haila dan su ne domin haila da nifasi abu guda ne hukuncin su guda ne ijma'i wannan na al'umma hukuncin haila hukuncin nifasi abu guda ne ya kama maka na kuma na janaba sauran wankuna zai kama maka matsayin su a gaba me yayi matsayin su faralla ko kaza kaza amma wannan sunan da babu sabani ko wanda wannan wajibi ne dole a yi shi dole a yi wankan janaba dole a yi haila dole a yi nifasi to yanzu za mu shiga magana kan wanka za a yi suke baban cewa mujibatu to me yake wajabta ma wanka me yake sa dole sai an yi wanka shine yake ce maga duk da nan da ya kawo ayal yace walahum mubahithun tanhasu fi ma yati walahum mubahith kina magana ta wanka iya da akwai abubuwa da za a bincika amma za ta kaita bayanin akan abin zai zai biyo baya sune fara maka magana mujibatu abin da yake wajabta ma wajibi kai wanka shin zai gaya maka me yake sa kai wankan jarba me yake sa ina lafsa da gama dalili yace yajibu al-ghusl umur khamsa yana abin da yake wajabta wanka ababe ne guda biyar dalilin abu guda biyar aka wajabta ma dole kai wanka kin sunan zaka shurara abu guda biyar wani dalilinsu ne aka ce dole mutum sai ya wanka wani abin guda biyar ya ce al'awwal abu na harko da yake sa dole a yi wanka horojin mani bi sha'awa wutar mani sai ya caya maka da sha'awa ce nom au ya kaza a barci ka hurda mani ko idan ka biyu min zakarin au unsa wannan namiji ne ya hudda mani a barci ko a walke a unsa ko mace nan ga rike da kyau kalma da ya maka cewa bi sha'awa kenan da sha'awa ne ake maganar wanka na janaba ya kama mutum in ya hudda mani da sha'awa kenan an ba da sha'awa ba ne ba za ka ji a gaba ya ce wannan magana ta wajibcin yin wanka na janaba wankan janaba an mani ya hauta da sha'awa namiji ko mace a barci ko ido biyu ko qawlu amatul fuqaha duk malamai fiqh masu cewa ga fadi aje kan fiqh duk ba sa bani kenan kowa da haka kuma su ma ba da ka ba suna manya a li hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisi abu sa'id قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ruwa na janaba na wankan janaba iya kama ka in ka hudda ruwan muni shi ne almamina ruwa daga ruwa da za mu ce gaban gama wasu na kawo abin su dogara da shi akan cewa ko sadu aka kenan ba in ba ruwan muni kenan yayin wanka wannan kan ba hudda muni ba kenan ba wanka wannan magana za mu zo a Allah nan dai mun magana alama min alama ruwa da yake kama ka kai wankan janaba to sai in ka hudda ruwan mani shi ne ma'ana hadisin kenan wannan ruwa ya ce ta imam muslim sai ya ce an umu salama wannan da ruwa ta musulun ce wa an umu salama bayan hadisin abu sa'id khudri kun ce kusan komai zai kawo kaza ne a shari'a zai kama dalili da zai ya kama ka hadisin farko na abu sa'id wanda musulun ya rubuto na cewa ruwa da yake kama ka kai wankan janaba sai yanka hau da ruwan mani magana kenan hadisin farko sai na ummu salama radiyallahu anha أن أم سليم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا إذا كلمت قال نعم إذا رأت الماء رواه الشيخين وغيرهما حديث النبي كان حجة أي وانكا نجنب أن أن هدى مني غشاوة حديث أم سلمة رضي الله عنها تنا بعد لبال أم سلم وأنس كنا تنا بعد لبال أم أنس أم سلم تازو تتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم inna Allah la yastahi min al-haq Allah baya barin fadin gaskiya dan kunya kina kunya bata sa hada hada gaskiya tunda ba Allah bai hana wannan mana kunya kan magana gaskiya ga ta zo da tambaya ko tambaya ce ta matsayin mace ta yin tambayar akwai kunya kanta ga namiji shi ta ce fa hal ala mar'ata ghusl zatalamat ya rasulullah in mace wanka ya zama wajibi akan mace in ta yi mulki ita ma sai ta yi na'am izara a tunma e ita ma in ta yi mulki kuma ta ga ruwa ya zubo ba mulkin za ta yi wanka don suna abin da ya kwanta maka kenan maganar udda mani da maholiki ko idan ka biyu inda an hudo da mani wutan mani tana wajabta wanka magana kenan sauran magana na mulki zamu daga ban sha Allah zai wannan abin da yake so ga ma kenan kuma wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta ta yin wankan janaba yana kamawa an an hunda ruwa ita wa huna suwarun kathiran ma taqa ahbabna an an nabbiha alaiha li hajati ilaiha yace akwai surori da suke sa a hudda mani kuma babu wankan ko a wankan zai kama surori daban wanda sukan wakana ya ce a hababana an nunabbiya alayya mun so ce ina so kenan mu yi tabbihin mu faɗakar da mutane kan wannan surori wanda sukan zo wani lokaci don mutane suna buƙatar sanin wannan hukunci sai ce maka mas'ala ta horko wadda ke so faɗakarwa kanta tana da alaƙa da wankan janaba ya ce iza kharaja lamani min gairi sha'awa amanin ya huto ba tare ba da sha'awa amanin ya huto amma ba sha'a ta kashi ba bari ce limaradin aubar rashin lahiya ta same shi yake hudda mani ko kuwa akwai wani in sun yi mishi yawa ana hudda mani wani bugun ruwa iya hudda mani a wajen da ka hudda mani ba na sha'awa ba a takaice na kawo maka misalin rashin lafiya ko sanyi to ko da mani ya huta tun da tun da mu koya ga maka bi shawata ko shan mutu kuje kalmar shawa nan kenan hutan mani ba da sha'awa ba dalilin wani rashin lafiya ta same ka ta hudan mani ko kuwa bugun sanyi ne ya saka hudan mani ba da sha'awa ba a wannan hali yace fala yajibul ghusl anan wanka ba wajibi bane wanka bai zama wajibi a kanka in ka hudda mani ba don sha'awa ba ya ce fafi hadisun ali radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam alala fa'iza fadakatar ma fakatasi sai zan ali mazana ce mashi ali in ka kaɗo da ruwa in ka kaɗo da ruwa ma'ana namuni fakatasi da ka yi wanka mana wannan ruwaya kenan ta wannan alama kenan hudda mani kadawa ta sha'awa shine za a yi wanka rawahu abu dawud umruwa ta tabbata kan haka sai tabbata ta alaba nan ta ruwaya qala mujahid cikin kan maja abul ibn abbas malam tabi ne sa mujahid tabi yace baina nahnu ashabu ibn abbas halqun fil masjid taus wa sa'id ibn jubair wa ikrama wa ibn abbas qa'imun yusalli wata kisa ce zai kama ka ta shahara duk da akwai matsala wajen ingancinta ya ce muna zamani tare da abokan abdullahi bin abbas ina almajiran ibn abbas na shi a cikin su ce mujahid ya ce mun yi wata halaka a masallaci akwai su tawus su sa'id bin jubair su kirama muna zamani ibn abbas yana tsaye iya sallah izu waqafa alaina rajul sai wani mutum ya zo tsaya akan mu faqal hal min muftin akwai mai fatawa mai bada amsa ta tambaya hal min muftin akwai mai fatawa kunna sai muka tambaye ita tambaye ka sal ita tambaye ka ban Allah faqal sai yake ce musu inni kullama bult tabi'ahu al-ma'u ad-dafiq qulna alladhi yakunu minhu al-walad qala na'am qulna 'alayka al-ghusl yace musu ni inni kullama bult duk lokacin da na yi tsari tabi'ahu al-ma'u ad-dafiq ruwa na manihi biyo bayan tsari sai muka ce mashi allazi yakunu min walad ruwa da kake ne miki kado maka ruwa wanda ake samun da da shi mana mani ne mani ne kado an kai tsarin yace na'am eh shi ne wallahi muka ce mashi alikal musul kun dole kai wanka qal fa walla rajul sai bawon Allah ya bada baya ya tafi faqal a waƙa bala alaina a sai ya ce faular rajul wau yi raji ya koma iya ina da lawa ina da rajun ina iya tarji ya mai mata magana ƙal ya ce wa ajjal ibn abbas fi salati ibn abbas ya gaugawa ya ida sallar da yake iya jin fito da suka bada su maƙalar da ikirama alai da rubuta ikirama maza kiraman maza kiraman ba Allah kiramin shi yace wa qabala alaina sai juyo aliki ce mana ara'aytum ma aftaytum bihi hada rajul an kitabillah qulna la qala fa an rasulillah qulna la qala fa an ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna la qala fa amma qulna ara'ina ya ce wannan bawan Allah da alici a kira min shi sai ki tambaye su suka ba shi fatawar a ra'aitun ma a fataitun bin hadar ina tambaye ku ban labari fatawar da kuka ba wannan bawan Allah kun san mota da ƙur'ani an kita da ƙur'ani ku san mota muka ce a'a ya ce daga manzana sallallahu alaihi wasallam muka ce a'a daga sabon manzana sallallahu alaihi wasallam muka ce a'a ce turga yana ku samu mu da ra'ayinmu ne ko haka mu ga kamata yi yace fa da zalik qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu ala ash-shaytan min alf abid wannan abu ne da shahara sai ce kenan dan haka manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa malami guda na fiqihu yayi tsanani wahala ga shaydan wajen batar da shi akan mai bauta dubu malin guda ya ba shi wahala a kan dubbata kan ba ilimi shi ɗannan zai gama da kai ya ce wajen rajul wannan mutumin yanzu wanda aka kirawo faƙaɓa na alaibin abbas abin abbas ya juyo wajen wannan mutum faƙa da ya ce mishi a ra'aita idan kana zalika min a tajidu shahawatan fi ƙubilin bawan allah wani abin da ke samun ka in ya zo maka kana jin sha'awa a gabanka kana jin sha'awa ta hutan mani قال لا يتعى فقال هل تتجد خطرا في جسدك كان اجي متو جكي قال لا يتعى انما هذه ابرده يجزيك منها الوضوء wannan kurar cuta al'ibra da kamar cuta ta sanyi wani abu da kurar sanyi da ya sami kuma rashin lahiya ce take sa ka wannan abin kurar kurar ka yi alwallashi bai kayan ka ba to wannan hukunci duk da abin sannan malamai ba sa bani kan haka cewa akwai magana in dai ba ba sha'awar to amma mas'alar wannan kisa da wannan hadisi ba su da isnadi kyakkyawa kamar cikin tamam min albani ya cewa wannan kisa ce duk ya bincika ma ina zai samu wannan labarin da ya bada da farko kayan a zo magana annabi ya ce kaza wannan kalma ta bazan Allah ya tafi yin wahidin ashirin tarmin alfi abidi ce ta wani hadisi na mawdu'i ma cikin cikin turmuzi cikin taƙi da ya tawa turmuzi ya kashi cikin layin hadisai mawdu'i haka dai kisan hukumcin na mushan bayanin hukumcin haka ne baka da makan hukumcin in dai ba sha'awa bace ba akwai waccan mata ba ta biya bukatar wata hadisi dai inganta in dai ba sha'awa ko da mani ba magana wanka kurin wannan magana tana nan amma wannan labarin da wannan kisa abin da ke ba wata madogara kwakwara wanda za a dogara a kanta a hujja kansu Allahu a'lam sai ainihin mas'ala guda ce ta hudda mani ba sha'awa ko tun farko hadisin farko ya kama kaduwa ta inganta ina mun shi ne madogara a nan hadisin farko na ali na ɗan annabacin an kaɗo da ruwa ne wannan kare shi madogara wajen hujja ma wannan labarin tun da bai da inganci sinadi bin mu iya kawai dogara ko madogara kan shi matan hadisin farko ya ishe mu alhamdulillah yace iza hatta lama wala majrumaniyan na masala ta biyu masala ta biyu take da alaka da wankan jaraba ya ce mutum ne ya mulki ya ga wani abin sha'awa a cikin mulki amma da ya tashi wani majalimin ne bai gama ni ba a cikin kanshi tun zai yi mulki ya ga mulki amma a cikin ba kun tashi bai gama ni ba a cikin zai tashi to wannan ko da ya mulki ya ce fala ghusla alai babu wanka na janaba kanshi ko da ya mulki tun da bai dokoki ba alma'a min alma'a anan yake zawa ya ce ɗalibin munzir ajima ala hada kulman ahfaza anu min ahli ilimin duk malamai masu ilimin da nake manganun su gaba daya don da na samu nake da masaniya kansu akan haka suka yi ijma'i mutum ko da yayin mulkin saduwa da mace ya saduwa a mulki ya ga komi ya yi komi a mulki amma da ya tashi da ya diba ba mani kuɗi a jikin shi wannan babu wanka kan shi wanda jima'i ne ba ga dama kan shi ba saɓani kan shi domin akwai misalar da a ce domin akwai saɓani ke na iya wanda samu ta madogara a kan magana shi sa mutum ya ce ka za a yi saɓani a akwai abinda babu saɓani kan shi kurum kurum ma kawai da kun kawo da ke raka ne kurum ya raka ce kawai wa fi hadis un musulun al-mutaqaddim sai a cikin hadisi wanda ya gabata na un musulun wannan shi ma ya biya bukata na cewa zara'atar ma'akin wannan ya ce shi ma wannan hadisi ya kara hujja kan haka cewa da ta ce fahal alalmar a tagusun za ta lamar ƙala na'am zara'atar ma wani hadisin da gabata shi ma hujja ce kenan mataƙa an yi mahaliki ba a ga ruwa ba annabi ya ce sai an ga ruwa ya gama wanka kenan an babu wani ruwa kenan babu wanka annabi ya kawai sharaɗin wankan zaratul mahe ta ga ruwa idan bata gani ba babu wanka magana fikihu kenan anan yace ma yadullu ala anna idza lam tarahu fala ghusl alayha wannan magana wannan hadisin iya shirye da mu ya gwada mana cewa ashe mace in bata ga ruwan ba kenan fala ghusl alaiha babu wanka kanta lakin idza kharaja ba'da al-istiqaz wajaba alaiha al-ghusl yakan yi kayan moliki ko ta moliki na sha'awa da ka tashi baka komi ba haka ita ma ta komi ba to iyawa an je an dawo ko an nan motsa ya ka ga ruwan zubu to anan kuma yace wajaba alaiha alghusl anan dole ayi wanka namiji ne ko mace ne in ruwan ya biyo daga baya dole ayi wanka ko ta tashi ta yi motsi ji ruwa zubo nan za a yi wanka dalilin ruwan da ake magana ya akwai shashe zubowa ce ne ba duk da an samu haka ga mace shi sa ka magana mace wannan sai masala ta gaba ta uku kan wannan magana ta masala ta wankan janaba yace idan tabaha min an-nawm fa wajada balalan wala ma zikru ihtilama nan kuma da ya tashi daga komi ba abin da gani mulki ba mulkin da amma da ya tashi daga barci sai ya ga abin mani a jikin shi lema amma ga lema a jikin jikin shi ko a sutura shi amma wala mazkur ihtilama bai tuna ya wani mulki ba mulki akan shi bai tuna wani mulki ba da gani amma ga muni a jikin shi to wannan zai diba wannan lema da ya gani fa in tayaqqana annahu mani in ya tabbatar wannan mani ne to fa alaina usul dole wanka ko da bai ga mulki ba لأن الظاهر أن خروجه كان لإحتلام نسيه كنا إيا تب ظاهر مغنى إيا تب تمك وانا مهلكين أملكي ودون شيء أما يامن تي مهلكين أقول شيء ولم يعلم yace fa in shakka yace in wa yayi kokonto wannan abin da ya gani wala mai alam hal huwa mani a wani abin mani ne ko ba mani ba ne ba abin ya kasa ganewa abin da gani a jikin shi mani ne ko ba mani ba nan ne ke da saɓani sai a nan ta yi ta fa'alar gusul ihtiyatan don huta don samun nutsuwa za ka yi wanka amma ba don uwa domin babu tabbacin mani in baka tabbatar da mani ba ya ce don dacewa huta daga saɓani ka samun nutsuwa ka yi wanka shi ya yi nutsa ba magana da gari amma shi mujahid ce wakalin shi mujahid ya ce da katara da mujahid su suka ce irin wannan abin da ka tashi daga barcin abin da ka gani an yi haka baka tamu tabbata mani ne ba da suka ce a nan lahusula alai babu ba ɗora maka wanka wanka biya wuka ba hatta yurkin bilma dafik sai ya tabbatar wani kun ruwa muni ne da annal yaqina baqa'u tahara domin abin da yake yaqini kana kana tsarkin ka baka wani wajen janaba kenan shi kuma fala zul bi shakka yaqini bai korewa da dalilin shakka shakka ba ta tura yaqini ina zan la gudu min hatta shay'a ba ta tura yaqini kan haka shi mujahid daga tare suka ce kenan ba magana ma sai ka tabbatar da madina yan wannan me ya takeice kenan magana mulki idan mutum ya ga wani abu a mulki ya tashi bai ga komi ba a jikin shi babu wanka haka bai ga mulkin ba amma da ya tashi sai ya ga mani dole ya wanka magana kenan kwan me ya madogar magana dai fitar ruwan mani akan sha'awa a barci ko ido biyu shi ke sa dole a wanka gane ko magana kenan masala ta kawai ke cike tattauna kanta yace shi wannan a hasabin tiqal mani da sha'awa ya ji mani zai kaɗo fa'am saka zakarau ya rike zakarin shi don kai hoto ya ji sha'awa yawa tunani yake ya rike zakarin faɗin makon ban nan hoto ba amma ya yi sha'awa ya yi motsin mani ya rike zakarin shi don manin hoto kuma nan hoto ba a wannan halin tuna ba mani ba saduwa bacci bai kuma nan hoto ba fala kusur alibabu wanka kan shi tunda abin da ke sa wankan bai wuto ba duk da wannan zai cuci kan shi ne ya ce lima ta kaddama don me yasa wannan magana ce babu wanka kan shi don abin da ya gabata na alama wa bin alama tunda ba ruwan mani babu wanka na janaba ya ce min annan nabi sallallahu alaihi wasallam allaka al-ittisal ala ru'yatil ma domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rata yin wanka da ganin ruwa alma min alma ko zalatul ma to tunda babu ruwan kenan ba maganar wanka yace eh fala yusbitul hukm biduni kenan hukumcin wanka bai zama kan mutum ba tare ba da huduru daga ba ruwa kenan babu lakin in masha fa kharaja minhu mali fa'ila musu to shi ma ya rike zakar wannan bai to ba amma ya ɗan karkefa ya ɗan taki taki ɗan da biyu ya muni ya gangaro a kuma ya wanka ana ko da gangarwa ce wancan manin ne da ya kaɗo rike zai zubo dole kenan a yi wanka magana kenan dole fiƙi huce a ta sun da kan masu aloli gan dogara dukkan abin da ke alaƙa da wanka ne misala ta gaba ya ce ra'a fi sau biyu maniyan kunan zai kai wandonka wani abu ya kaga wani mani bushe shi amma duk yawa kana wannan ya alamu qat usuli ba san ba to wannan manin don lokaci da bani yoshe ne wa kad kana kar sallah wa kad kar sallah shi kuma ya sallah ya sallah da kayan ya sallah da kayan sai tayi yulzimu yarta sallah wajibi ya sake sallah min akhir nawmatin lahu wannan hadi ba gani wannan kayan yaushe ne zai diba ƙarshen barci da ya da wannan kaya ƙarshen barcin shi da ya da su yanzu ya gina jikin shi to wannan kayan don lokaci da barci ɗan misali barci yau da kai tun asuba yanzu da isha ka gani to tun asuba azuhar magariba da la'asar isha duka ka sake su duk sanar da kai ya ka sake ta tun da ka san barcin da kai barcin ƙarshe da kai na asuba da wannan wannan nan ba dan mawai mani a cikin a saboda kenan kai sallah da janaba ba dan mani bane ba ko gani magana ba dan mani ba a cikin zaka zaka sallah ba aka bane ba a da dini kenan kai janaba ba kai wanka ba shigo sallar shigo wan sallar janaba ba ta yi ba an gane magana ku yace eh illa an yara ma yadullu ala annahu qabala sai in ya samu dalili da zai ga wannan me yake cewa annahu qabalaha wannan kahin wannan sallah mana ke kahin wannan barcin yasa wannan wanda kenan wannan jarma ta ga kahin wannan barcin nan menene yana yiwa cewa kahin me yake cewa musamman da asaba kenan wannan me yake cewa kahin asaba ne ya samu wannan yake cewa yake cewa nan yake cewa kahin kahin sallar kayan sallar ne samu ya samu kenan wani abu ya samu janabai wannan kayan sallar kenan ba magana kenan inda ya wanka in kayan sallar ne fa idu min adana nomatin ya tamil annahu minha kenan tunda kenan iya ga cewa kayan kayan sallar kayan wannan sallar kashin barci da ya sake karshen nobarci da misali yawa kwana ɗaya kwana biyu kwana biyu na ga wannan kan a jikina na ga wani wando mai janaba a jikin shi to yanzu yan diba ƙarshen barci wanda barci ne na yi wando na ƙasa wanda wanda kwanan shi bai jikina to wani ƙarshen barci ne da shi ƙarshen barci da ne na kusa kwakwaran da shi ƙarshen barci da ne da shi shi zan sake wani sallah bana ce idan ya kwana kasa a jikina a ƙarshen barci wanda ne da shi tunda kenan yawa kenan yawa kenan tunda janaba a ƙashin bacci ne kenan diba kenan baccin ƙashe ne shi tana ban san ba da cewa yawa da jima me aka ce wanda ya jima a jikina amma ƙarshen bacci ne wanda ne ƙashin bacci kenan barcin yan asuba yau yan dokar da shi ko kwana nawa a cikin wanda na kwana hudu kwana biyar da shi amma in kwana nawa ne da shi cewa wannan wandan tun na gano da cewa da jimawa na yi janaba ina ban san ba a takaice ban san ba lokacin da na janaba ban iya sani idan ka ci kashin bacci ne da wannan kashin bacci ne shi zan saka sallah farko amma abin da yake barci na baya ban sakewa amma nan me ya kace yana yiwa na saloli da yawa da shi kwana hudu kwana biyar kuma ban iya hujja in ce barci barci ne ban iya ganewa ban iya ganowa shine kenan yanzu yana ba kashin barci amma in na gano barcin tun shekarun jiya na ce ne mulkin sun sanar da ne tun da na gano na gano kenan duk barcin ina saki amma ban gano ba a wani barci ne a wani barci ne na sami janaba ne mulkin shi kenan yin sallah ya rama sallah ƙarshen barci na amma ina gano wannan mani na lokaci kaza ne to ko sallah da na saki kina bari ka tabbatar ma kenan kuma sallah da janaba ko ruwa ka ya saki abin da kika ga ma'ana ba tsaye daban da sallah a cikin da najasa sallah da wutsari ko kashi a jikinka ita wannan sallah in ta huce ta huce amma sallah da janaba ko sallah nawa kai sai ka sake zaman ta zama kenan ko nawa kai ka sake amma baka sani ba sai ka ake kashin barcin ka barcin kashin amma na gano kwana biyar ne ko kwana biyar ne ko kwana biyar ne sai ka sake wannan sallah shine kenan yace kenan fa'ida min adana nawmatin da ta mun annu min kenan sai ka sake ƙarshen barcinka na ƙarshe tun da kenan ba ka san ba yaushe lokaci in ka fara nawa da shi a shinka wannan baya ba a magana ba yaka ake da barcin ƙarshe ka sake sallah ta baya amma ka gano wa cewa kwana biyar ne manci ya ce kai to wannan dole ka sake sallolin aiki ya same ka a takaice dai kenan maganar ganin mani a jikin tuwa baka san lokacin da same ka ba ɗayan biyu ne in na ka ce he ka yanzu ka ganshi dai baka san shi ba yanzu ka ganshi in ka gano lokacin da ya same ka shikenan ka yake da abin da ka samu in baka gano ba kai wani barci kai da wannan misali iyawa ka ga wando a jikinka kai akan a jikin misali a jikin ka wannan wanda na huda shi na huda wannan wanda tun shekarun jiya he yanzu na gani ashe a wannan wanda shekarun jiya na gama ne kwana biyu ko uku ina bana da wannan kwana biyu kaga anan ba mu kashin barci tun wannan da shi ba tun gudda shi da nayi wannan kwana biyu wannan kenan na yi salloli da janaba tun da wannan saboda wannan wanda na tabbatar da cewa na sa shi na huda shi ba kwana biyu huda shi anan kaga dole ga ina ake da kwanakin da na bari dole a rama su amma na gano a wannan ban gano ba na sa da iya wando shi ɗaya ne ma kake zama da shi kwana nawa ba gano ba ko shi ne ya ga ake da ƙarshen bacin gaba ya kara masallar da kai gaba daya mun gane ko wannan shine mas'ala ta sallah amma ce ku ku gane sallah da najasa daban take dan ka sallah da najasa ko da najasa ka a cikin kai sallah kashi ko wutsari mun magana a baya ba magana sake sallah da aka yi wajen jamhur a malikiya suke cewa ka sake a haita arif lokaci a sake sallah sauran lokaci amma magana wannan gwamnati mai rauni wajen jamhur kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla wani bangaren sa da najasa kuma da malaika ba shi labari malaika jibril ba shi labari ayyata salla a cikin takalmi ko ya saka yahuda ne saka yahuda ya rasulullah yace malaika jibril ya zo ban labari akwai najasa cikin takalmi na shin yahuda ka ci gaba sallah saka sallah ba magana kenan abin da aka wuce ya wuce wannan shine magana kuran amma baka arwalla baka tsarki na janaba kai sallah kunu ce ka saki sai masala ta biyu a ababe da suke zawa tambayi da ke so yi yanzu ba maka tambayin magana hutan mani ba da sha'awa ba cin ga magana hutan mani ba da sha'awa ba ga matsayinta a cikin ta yake so ka masu ababe hutan mani ba sha'awa duk abin da ya kama da ya kare kuma ya maka magana shi ma ya fito da sha'awar amma akan wani masaloli ba ka yi mulki ba gama ni ba ko wannan shi ne da ya bayan da ya maka nan mas'ala ta biyu wata ke sa abin da abin da ke sa dole wa ai wanka dole ai wanka nan da huta muni da sha'awa shine wajibi a wanka dole ai wanka din muni ya huta da sha'awa wannan ya kare maka magana sai yanzu mas'ala ta biyu da ta kalu khitanain haduwar sallatu biyu sallatu biyu me ma'ana kenan haduwar mace da namiji dake asali larabawa a musulunci ba bane ba na a suna wa iya mata sallatu me ya tabbata a sunna duk da inda tura suka yi wa abin suka ta amma ga malamai suna neman wa abin tawili da neman abin zuwa ya tabbata ba mu iya kare ya tabbata a sunna sauran al'ummomi suna yi kuma wannan bai su na yi amma ya musu gyara da kamata a yi illa mutum kuma al'ummomi da yawa haka aka rayu shekarar dubunnai da da duba sa matsala ba yanzu ana kawo abubuwa ana kawo ababe da yawa kamar illa cewa akwai yanda ake zuna suna ta kawo kura amma musulmi bai yi in kare wani magana za ta fata ba abin da turma shi kun zai hira duk da tura sun shigo cikin abin sun sa su malamai suka yi mara abin tawili shi a wannan masala ta sa ana gaba wani malami cikin malamin masar an kira wasu ana so ana tattauna kan wannan masala ta kace ɗaya mata shine ana bayanin ya yawa gwamnati ne haka aka tura abin tura ya ce wai muku yi so shi bai gane bai ce muku yi so so kuke halitta ko haramta so ke gami mai kuke so mahalarta ko haramta duk kone sun iya da zo ake halatta za su iya bayani na sau mutane bayani su halatta haka ne suna hujjoji amma ku so ke haramta akwai da zamu yi haramta ki mai kuke so a yi ana wasa ana wasa bayanin ya yawa ya mutsu ana wasa da alal muhimmu dai sallatu ya tabbata a sunna kura na maza da mata idan akwai yadda su ta kawo yace haduwar sallatu guda biyu yana wajabta wanka na janaba ai tagayibul hashfati fil farj oyan hashafa a cikin farji wannan kalma oyan hashafa cikin farji ina akwai wasa akwai wasa ana oyan hashafa cikin farji larabci ne mai kumya wurin kumya ne shi kuma a ji ba magana kumya sai ka matsala ban mai hashafa kan zakari shi hashafa kan zakari farji al'auran mace shi da farji kenan kan zakarin mutum ya bace a cikin farjin mace shiga wannan kalmar muna yara a makaranta muna yara sai malam kuɗi zuwa yacin ƙwayan fujicin kafa ƙwayan fujicin kafa haka yi gama kullum haka ce ya ce magana hashefin farji ƙwayan hashefa cikin kafa ran an taru da malamai uwa sun kai wa manyan da an taru a makaranta ce malam wani hashefa mai farji na ce malam mai hashefa mai farji ya shugo kalle ni ya ce yi gamije in ka girma ka sani amma kuma a lokacin guda kuwa na baka na amsa to ke nuna abin kuma na kenan kuma lokacin yana gano abin da ke yi kuma amma kuma ya ce hashe ba cikin mai baka ce ba mai farji ba ba sani ba ya ce kenan ɓoyan alzikarin namiji cikin farjin mace shi ne hashafa kun farjin farjin mace na mace kenan hashafa kenan kan hashafa ba zakarin namiji ba a daidai kan ana ni kenan kan zakarin shi kenan ko ba duka shiga ba daidai yan kan zakari magana kenan kun shi ne hashafa kenan yace wa illam yahsil inzal ko da mani bi zo ba kun wanka zama wajibi yace ya haka li qaulillahi ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu in kuna cikin halin janaba ku yi wanka me janaba yace kada shafi'i rahimahullah kalamul arab yaqtadi anna al-janabata tutlaqu bil haqiqati ala al-jama'a yace a magana ta larabci yana hukumta maka aka ce janaba a larabci tutlaqu ala bil haqiqati ana ana ne kun jima'i kun saduwa da mutum ana ne saduwa da mutum shine jima'i shine shine ma'ana shine janaba Allah ta kun junuban kenan kun jima'i ma'ana kenan jima'i kenan kuke jima'i ke shi magana kenan ma'ana magana kun junuban ma'ana idan kuke jima'i shine kun kalmar junuban to wa in lam yakun fi inzal ko da babu inzal hutan mani shin inzali ko mani bi hutan da aka zaɓa mace shikenan qal yace fa inna kull fa inna kull man khutiba bi anna fulana ajnaba an fulana din bala da kace wani ajnaba an fulana kenan ma'ana kenan ya kwanta kenan ya sadda kenan kana iya ganewa aqal annahu ashaba ana ni kenan ya kwanta da ita ne a larabci daga an ce wani ya janaba an fulana wani ya janaba da wance ma'ana kenan ya sadu da kenan ya sadu da ita kenan saduwa da mace shine ma'ana janaba ma janaba kuma wannan wani ba a ce ai haudu mani wa illa yunzil ko ba mani in dai ya kwanta a ce wani ya sadu wance ba ce ba sai haudu mani ba za a ce ya sadu da ko ko ba mani yace qala wa lam yaqtalif ahad anna zina allazi yajibu fil jildi wal jama'a kowa ba sa qaidi kowa san bai ci ashe wanda ya zana si hudu mani ba shikenan da ya yi aiki da ya nemi da hudu mani ba an na san ba magana ce ta banza ma kowa ya yarda abin da ake ne a yi ai haddi kurin hudu kurin saduwa da kasa an kare ba ta ya kawo hudu mani kenan kowa ta ya ba sa ani cewa annan zina alladhi yajibu bil jil wal jamaa zina take wajibta ai haddi shine ci saduwa walau lam yakun minhu inzal ko ba wata mani yace wal hadisi abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها العربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم idan zajar sabana sha'abil arba idan mutum ya zamana tsakanin gaba leshin mace guda hudu ka zamana tsakanin leshin mace guda ma kina take yanzu saduwa kenan kenan idan namiji kina kwanta sama mace kuma ba ta kace shine lashin ta guda kai hannuwa guda biyu da kawo guda biyu su ne lashin mace ko harshen mutum idan mutum annabi ke annabi ke magana manzo Allah ya ce idza jalasa bayna shabi arba idan ka zamna tsakanin lashin ta guda guda hudu sun majahada kuma kai kokari man sabuwa kenan kasa da kenan kai kai saduwa ma nan da tashin shahada kai aiki a cikin a cikin ta in haka yawa kana fada wajibul gusul fada wajibul gusul ko in ka zama wajibi an zira amala nuzul ya hudu mani ko bai hudu mani ba haka ma'ana ce in dai ka kwanta da hudu mani ba mani inda ka sadda mace kurwan ka zama wajibi ba bukatar ka hudu mani wannan ruwaya imam ahmad imam muslim ya rutu da hadisi kina har annabi haka hukumta kurwan in dai an kwanta da mace kai saduwa da ita ko da mani ko ba mani wanka zama dole yace wa an sa'id ibn musayyab anna aba musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala يا عائشة إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك فقالت بل سل ولا تستحي فإنما أنا أمك آه أبو موسى يقول عائشة إنا سألت منك تنبيع وتتنبيع أما إنا كمية tace ka ta yi tambayar ka kaka ji kuma kuma ni uwaka ce azwajum hatum ko aka da to azwajum hatum uwa ta nan uwaye mu ne ta ce tambaya kaka jikumi komi fasa'alaha ana rajul ya kasha walayensa ya masu tambaya walayensa ya ba tambaya mai matsayin mutum ya kwanta da mace ko sare da mace amma bai hudo mani ba faƙalat annan nabi sallallahu alaihi wasallam idza asaba al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sallatu ya gamu da sallatu idan aka haɗa al'aura biyu ta namiji da mace annabi ya ce faka da wata musulun wanka ya zama wajibi an zala a kuwa sun ci bayan ya gabata an hudu wani kuma kuna amurka sai bisa wankan haɗuwar kuran wannan masala ce kakai kamar ayat ta maganta tun sahabbai suna rayu an samu rigima kwarai kan haka wata ran ko sunadi kyakkyawa da cikin cikin sunan ibn abi shaba karuwa cewa wata ran an samu rigima umar yana yana halifa wani zo ce ya umar ga zaid bin sabit can iya ba da fatawar cewa idan mutum ya sadu da mace ba magana wanka inda bai hudu kundu ba ba magana ba ba magana wanka a heya wanka ba magana heya wanka heya wanka abin da ya kan a shi a shi a lokacin nan kenan iya wani ba wanka ne shi babu wanka babu wanka sai a mudo mani da ya zo sai umar ya ce ya kake bada fatawa da ka haka shi da umar mai kan fatawar da ya bada ya ce a ina ka samu ya ce wasu amomina ga ubayina ga rufa abin rafi ga sanar su suka wani a nan ali a nan wace to tun haka ne kuma a ɗauki doka gaban nan dun wanda ya saduwa inda biyu domin ne ba shi kenan babu wanka sannan ka babu wanka idan ba su karko domin ba ali da mu'azu bin suka ce a'a sai da ba kurin akwai wanka ko cin abin da ku ce sahabbai ne dukan kun kun karge tsakanin kuma duka asanin hajirai ne ko ce balle ma latijan kun su kun kuna sabanya ka to ya za a yi su za a samu da mutum mai bonar kalan ba yanzu me za ka yi wani ce za a ce zaben za a yi a tura cin gida wani mata wani mata annabi ko su ce kaza mata annabi a tura cin gida a sami labari ya magana daga ciki na raba rigima rigima ta gansa bai wannan ta annace bai aka tura wata ummu salama ta ce da ban sani ba to sani ba to san hukuncin ba aisha ita kawo wannan ruwayi annabi sallallahu ya ce in dai aka hasallatu salatu kuma sallatu ko dole ai wanka abu ne samu kwarin tutu umar kawai doka ce daga nan shi ne wata rana cikin wata makanta cikin wata makanta wata makanta ruwaya ta zai bin sabit da shi da wani da ya cikin cikin magabata cikin tabiyai wanda yake mai maganar cewa mai matsayin yin wanka in aka sadu da iyali ba hudu komi ba sai ce a nan zai tuni wannan abin ya huce yanzu ya samu hukunci dole a wanka sai ce mishi alil gusul ya ce dole ya wanka ya ce a da yawai wanka ai ubai bin ka'ab iya cewa babu wanka sai mata wanka da cin wata sai zai da ce mashi a shi ma zai jin kayan ya mutu ya dawo daga wani magana kirai muna ta ce misali ce kaga kaga a wani wuri ta ana sabanin amma sabanin an same shi ne kayan a samu zakan magana kuma magana kwakwara tabbatatta kurin in dai an haɗa al'aura guda biyu shi ne abu salama cikin mata makaranta a jisiyar ganta da zai fitar umar salama yake tambayi aisha kai me matsayin saduwa irin wani mata magana ta ce ina ma an ta misal faruj isa ma duk ya faisara ta ce abu salama wannan tambayi taka kamar misali ɗan zakara ne sabo ɗan zakara ƙarami ya ji zakara ya ƙara shi ma ya cera ba na kai cerar ba ba na tambayar da ke bata haika ba kayarwa ne rashin yaro ne kai tambayar turo ka aka yi eh yawan tambayar ba ta kai bace ba su kamar zakara dan zakara karime ji zakara babu uban ya kyakkyara shi ma ce ya kare shi da kai cerar ba kun yi ne ya ji ko ko ne ke zakara kan zakara wannan tambayar ba ta kai bace ba ta kai wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko in dai namiji ya sadu ce jawo zakatan fitan haka ta ce mishi annabi ya ce za jawo zakatan fitana in dai sadu sallatu ga sallatu wata un ka zama wajibi kurum a takaice da magana ta samu sabani amma Umar bin Khattab ta zamanin shi an zamana an daddale shi daga yau ka kaje sabani kan shi kurin dole ayi wanka in dai an hadu tsakanin mace da miji kurin da babu huddo da mani in dai an gama aure guda biyu dole ayi wanka to nan da yace wannan ruwaya ta idza asaba al-khitan khitan faqad wajib al-ghusl rawu ahmad wa malik kum bi alfaz mukhtalifa wannan ruwaya ta zo imam ahmad ya kawo haka imam malik wani fuzar man daban ko kuma kuma ya inganta ruwayoyi sun inganta da dama kuma akwai irin nafasin akwai cikin sai cikin sai musulma ko cikin ya tabbata hadisi a takaice dai sai ke cewa wala budda min al-ihlaj bil fi'l kaji kuma nan yace amma amma majalatul masjid nigar ilajin fala ghusla ala wahid minhuma ijma'an kaji yace dole a same ilaj yanzu ai magana aga hada sallatu guda biyu go to dan ya kuma ba karbo kade ba yace dole sai an samu shiga ɗaya cikin ɗaya mana sai an samu shiga kenan farjin namiji sai shiga cikin farjin al'aurar namiji sai shiga cikin al'aurar mace shine wakansa zama wajibi sai an samu shiga shine ilaji kan amma ta kurin kurin safa ta shawo ta saman farjin ta ne ba shiga cikin ta bai al'awar ta ta ta ta taba saman farjin mace wannan yace fala babu wanka fala gusul al'awar mai ma ba mai wanka shi ko ita in dai farjin namiji al'awar namiji ba ta shiga cikin farjin mace ba sama ta taba yace wannan fala gusul babu wanka kuma ce wannan ijma'i ne akan haka kenan inda ake magana an samu saduwa ta shiga juna mataka daga sama ne bai shiga ciki ba kenan wani ijma'i ne babu wanka kan shi haka bayanin da yake wallahu a'lam yanzu sai mas'ala da take wajibta wanka bayan mutamani da sha'awa bayan haduwa al'aura guda biyu kenan sai inqita al-hadim wal nifas yankewar haila da nifas wannan dai wancan magana kacce kuran in dai mani hoto da sha'awa dole ayi wanka kuma haɗa haɗa al'aura guda biyu ko ba hudan mani dole a yi wanka magana kenan yanzu sai sun asala ta uku muna magana wanka ne abin da yake sa a yi wanka ko wajibi a yi wanka mai sauzu kayan a yi wanka tsasifa wanka me yake sa a yi wankan dole mun ji mutum da sha'awa kenan ba sha'awa ba wanka mun ji haɗuwa da aura guda biyu shi dan babu wannan kenan ba babu wanka sai dai mutum hudu mani daban kuma to wankewar a yace yankewar halar da nufasi ya gama halar da nufasi don mutsayinsa da duk hukuncinsa guda da haila da nifasi matsayinsu guda yace da kaulin Allah ta'ala wala taqrabuhun hatta tahurun su mata ta taharan fa tuhun min hasa amarkum Allah wannan yace mai ta baya nan ya kawo hujja yankewar haila dole ayi wanka dan Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta tahurunna kab kusanci mata wajen saduwa sai su yi tsarki amma ta mata ta taharana fatunin nasa amurka mula in suka samu tsarki tsarki daga jinin haila na ce tsarki bayan jini ya laita wanka a lokacin nan fatunin min hasa amurka mula ku je wa mata ta inda alamun umarni kenan ta farjin su wannan aya ce ta tabbatar da kenan shi ma haila dole a yi wanka an haila ta kare bayan wannan aya wali kaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da fatam binta abi hubaysh radiyallahu anha دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها توا النبي تنبيا dan ta sami jini ne bai tsayawa ko da jinin istihada ne kullun jini take sai manzo Allah ya ce mata da'i salata adan ayyamul lati kuntu tahidina fiha kenan da misali tana kwana bakwai ko shidda zai samu rashin lahiya ina mata suke samu man shashayen wannan sai jini zo bai tsayawa da za ta yi tun tana da al'ada sananna kuma yanzu jini ya zo bai tsayawa to ya ce ki zamana gwalagwadon kwanakin da kike naki na da amma nan mu gano inda ya tabbata jinin haila ne ba misali kamar harko tana kwana shidda dan kwana goma sha biyu ba ta tunda da tsaya kwanakin da take da a ana magana a nan wani hukuncin inda jinin ya dore wata guda zama to kenan bai tsayawa dan ce a sunna ba abin da ya kuta jinin haila kwana kaza ne hatta kwana sha biyar iya cikin bayanin wasu malamai ko isha da wasu malamai amma babu nasin suna da kayyade kwana kaza zai haila iya iya kwana goma kwana bakwai kwana goma ko sha biyar ma sha biyar ma iya hujja da haka a gamin warko ba ta wani hukuncin iya zawa ne ita ta bada abu ne kullun jini bai rubuwa ita ne istihada kenan to mi istihada mace ta samu irin wannan tana da kwarkita na ka'ida ta samu jini bai tsaya sam to a watan gaba ne za ta yi haka zuwa a gaba kenan ta zo manta kenan da san ba haida wata guda kenan yanzu in wata ya kama sai ta ɗauki da nawa ga wata sai ta kwatanta nawa ga wata take jini kuma kwana nawa take shi ne take ki bar sallah daga salata kadar ayyamin da tukunta tahidina fiya ki bar sallah gwalgwadan kwanaki da kike haila da a cikin su kina lahiya summa katasili wa salli shin nan ga ruwa nan ban zo cikin haila ba daga zaman zan ne magana kuna magana wankan kenan in ya kare ki wanka ki sallah annabi kenan ya umarni su makatasili shin hujja karuwa a nan za mu zo da hadisin can cikin rigimin haila ko istihada yace kenan ki wanka kuma wasalli ki sallah bayan kenan ki dauki kwanakin da kaida ki yi hiki wanka kenan misali tana kwana shi da kuma bakwai in kwana shi da bakwai shi kenan ta wanka ta sallah wanda jini ya zawa wannan ruwa bukhari ka ta muslima kawo ta yace wa hadha wannan masala da muka bayani wa in kana waridan fil haid duk da wannan magana ta zo ne akan haila annabi wannan hukuncin na wanka in ta kare yace illa annan nifas kal haid idan shi ma nifas jinin biki ko jinin aiwa shi ma hukuncin su kaman hukuncin haila ne bi ijma'i sahaba wan duka sahabbai gaba da ijma'i ba mu ba mu sabani duka sahabbai sun yarda hukuncin haila shine hukuncin nifasi fa in waladat wala miraddam mace ta ayu bata ga jini ba na nifasi fa qila alaiha lagu ne ce ta yi wanka wa qila lagu sai ne ce ba ba wanka kanta me ne bin rigimai wala mirid nasu bizar babu nasan da ka hadisin da kawo a ce kana abin da yi ta yi wankan shi ba ta saliya ta yi wanka shi lahiya amma babu nasin da ya kawo na in babu jini da aka amata sa kuma sai ayo ba jini shi ne suka ce musa suke a Hausa ayo musa suke kiranta ayo musa mace ayo ba jini kullu jikin ta to amma abin da ayi wankan shi kuma ana gaga za ta wanka kai tsaye ko a likita ne bayan zo gida ba balle a fara arba mataka ta ayo babu jini za ta wanka za ta wanka ta sallah kai tsaye ba jiran kwana kaza ko kwana arba ina ganin ya kamata mu tsaya insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته